barkanmu da sake dawowa cikin wannan shirin tarin albarka uh, insha Allahu yanzu za mu je fakara ta gaba fakara ta gaba kuma abinda muke so mu yi magana kan shi wanda yana ga wannan zai dan dokan mu na lokaci a karamar sallah Na'am.
shine abin da ya shahi tafsirul qur'an bil qur'an Na'am.
uh, wa in kana jiya akwai wata mantuwa malam da muka yi To, mantuwa ita ce kusan uh, abin da ya sha lokacin da muka kawo lamu shamsiyar lamun kabari a cikin tajwidi na'am.
domin ɗan yi mantuwa mu bayyana abin da ya shafi bambanci haruffanan da muka kawo Na'am.
sai muka mance ya ne ina ya za mu yi mu gano haruffa na Shamsiyya shamsiya da tunda mun kamari.
kawo la- a haruffa na shamsiya Mm.
mun ce guda sha hudu ne Mhm.
domin muka kawo baiti insha Allah wannan baitin ma ya kai harafi guda wajen talatin da wani abu Mhm, domin mhm.
duka haruffan ne ko kaka ne Na'am. To in muka ɗauki huruful qamariyya, mun ka Na'am.
ce ba harufa bane waɗanda a cikin wata. An gane ko daga alqamaru ne eh saboda lamul qamar tana tashi, ma'ana Eh.
ana mata sukuni.
Eh.
Mun ka ce ibghi hajjak wa khaf aqima.
mm, Ibghi zamu ɗauki alhamza, sunan duk zai fara da alhamza an sami alif wal lam.
eh Sai a ce al-anfu mm, misali.
mm, Ba'u kuma albaitu, mm, ghainun kuma zaka ma iske kuma ghainun kin ma ana cewa al-ghainu.
eh, alghar an ce alghar eh, ana nufin mi kogo eh, idan muka duba ibri hajjaka ha'un Mm.
alhaqu Mm.
ko ba haka ba Eh.
ibri hajjaka jimun aljamadu ma- aljamalu ibri Kaf.
hajjaka kab alkalbu Mm.
ko Kenan alkalam.
wannan kalma da ya ibga hajjaka wa khaba fi mu gaba ɗayan su ne.
yawwa wawun kuma in mun ka ɗauka ita ma za ka iske sunan da yake alwajibu Mm.
misali kaga lamun tana fita Eh, ibri hajjaka wa khaf kha alkhawfu Mm.
an gane ko wa khaf fa'un Mm.
alfa'ru Mm.
an gane ko wa khaf aqima ainun Mm.
al'atiq ko al'ain al'ain Mm.
sannan kuma aqimu ya'un ya'un Eh, akwai alyarbu ko al-yadu alyadu Mm.
to sai mi kuma qa'un qafun Mm.
Mm.
Alqal- alqaswa ko alqalqala wa ko alqalqala to sai ha babba sai ha babba masala Alhuda.
Mm.
na'am yawa to sai su kuma lamu shamsiya zamu yi mu fayyace su.
lamu shamsiyya kuma in ka diba cikin haruffan nan ko karanta su haka suke fa Mm.
tunda al alif al kaji tasu al ba'u Mm.
ka gane ko haka ne suke taya al al al tun daga karanta harafin zaka ji cewa harafin yana tafiya daidai da shi wannan al alkin in an tsoki sunan harafin eh to sai mu je zuwa ga hurufin shamsiyya mun ka ce summa sil rahiman Yawa, tawaddu.
yawa.
ana amda su a zannin zur sharifan lil karam to kaga tib harafi biyu ne amma ta'un harafi da farko ne ake dauka nan na mun kaman ce ba mu yan uwa bayani ba sabanin waɗancan jere suke Eh.
kaga tib zamu dauki ta'un Eh.
at-tayyib Mm.
thumma sil thumma kaga as-sawm Mm.
an gane ko Mm.
thumma Sil.
sil sadun as-salatu Mm.
rahiman ar-rahman tafus tafuz Mm.
at-taubatu Mm. Eh, tafus dif ضف الضاد كنا الضيف eh, zani am zalun ذال Mm. الذئب مثلا.
الذئب مهم.
دف ذا نعم، نون.
مم.
النعمة النعمة النوم إيه.
عي- آه، ذا النعم أها.
دا دا دا دال كنا الديك مثلا الديك دا سوء ظن سوء السين مم.
السوء مم. إيه، دا سوء ظن الله ظن الظن مم.
زر شريفا الزيارة ش- شين شين الشمس إذا كان كان إيه، الشمس إيه، شريفا للكرم اللام مم.
الله مم.
sai mu gane cewa duka su suna suna da shadda To, ‘yan uwa sai a ɗan gafarce mu za mu dawo maja abin da ya shahi tafsirin Qur'an bil Qur'an. A tafsirin Qur'an bil Qur'an kamar yadda muka sani malamai suna kasashi gida biyu kuma gida biyu ne sai su kasashi gida hudu.
Mhm.
Wato gida biyu Mhm.
idan muka ɗauka akwai tafsirin Qur'an bil Qur'an al-mazmum akwai kuma al-mahmud.
na'am To idan muka ɗauka menene malamai suke nihi da Qur'ani ya fassara Qur'ani kuma ya zama da cewa abin zargi ne.
to shi abinda ma muke akan shi shi tafsirul qur'ani bil qur'ani kulluhu Mm.
akwai mazmumun akwai mahmud ko bil qur'ani bil qur'ani na ko bi ghairil qur'ani na Eh, an gane ko asalan kenan kenan akwai qur'ani al mahmud shine tafsirul qur'ani ko bil qur'ani ko bis sunnati ko bi aqwalis sahabati ko bil lugha mm.
ko bil ijtihadi Mm.
akwai al mahmud wanda an bi shi bisa kan dokoki da ka'idodi na tafsiri Eh, bai saba ma shari'a ba al mazmumu kuma shine wanda ya saba ma shari'a ta al qur'ani eh.
shi ya zama to abin zargi baka da sani ko ko baka san yadda ake amfani da ka'ida ba to kaga wannan abin zargi ne eh shi kuma al-mahmud kenan al-mahmud wanda ake yabo Yana- wanda an yi shi daidai kuma ya dace da abin da ake bukata eh to yanzu aka rama kalla za mu iya mu ce tafsirin Qur'an da Qur'an ya kasu kashi nawa kenan to tafsirul qur'ani bil qur'ani suna Mahmud.
suna kas, shi al-mahmud kin suna kasashen gida biyu akwai tafsirul qur'ani bil qur'an al-muttasil akwai tafsirul qur'ani bil qur'an al-munfasil in an ce al-muttasil shine wanda aya ta fassara aya suna jere daga juna ko kuma wata kalima cikin aya guda ta fassara abinda ake nufi misali inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad sai min al-fajr to ita min alfajir ita ta nuna abin da ake nufi ku ci ku sha sai silale ko zare al'abyadu baki ya bayyana gare ku min al- al'abyadu fari min al'aswadi daga baki kaga sai ce min alfajir wannan yasa wani sahabi ya ɗauki uh, zare guda biyu yana jiran safiya ta waye ya bambanta su sai an ka ce a na alfijiri ake nufi kenan sai alfijiri ya bayyana gare ku to kaga ai wannan fassara ce ta alqur'ani kuma cikin aya guda ce amma akwai lokacin da wata aya take zuwa ta fassara wata aya wanda galibi yana zuwa ne a wuraren da tambaya ta gabata sai amsa ta zo ko kuma a'a a faɗi abu sannan a zo da sifofinsa Misali.
misali alqari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a wa ya sanar da kai abinda alqari'a to in baka sani ba yawma yakunu nasu kal farashil mabthu an gane ko ko kuma was-sama'i wat-tariq wama adraka mat-tariq tace an-najmu as-saqib kaga wama adraka mat-tariq wa ya sanar da kai da abinda ake nufi da at-tariq tace an-najmu as-saqib tauraro ne mai haske duk da yake wani lokaci ana zuwa da tambaya amma ba a kawo amsa ba amma galibi za a ka amsa kaga al-haqqa mal-haqqa wama adraka mal-haqqa bai ka amsa ba sai ce kazzabat samud wa adun bil qari'ah to yanzu ma da ya za a yi samu amsa amsar ta dole zaka koma cikin sauran ayoyi na alkur'an da suke nufi da alhaqa alhaqa nan daga ma'anarta ana nufin tabbatatta an gane ko kenan suna ne na kiyama sai Allah ya ce wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha ina fata an fahimci kaga tabbatatta ce za ta tabbata za ta so eh ina fata an fahimce ni to kaga ta haka zaka samu ma'anarta cikin wasu kalmomin da ba ita bace amma ma'anarta na guda eh, yanzu mun je tafsirin Qur'an da Qur'an muttasil almuttasil to kuma akwai na biyu wanda zaka iske wanga jere shiki akwai wani almuttasil wanda ba irin wannan bane galibi ismul mawsul yake zuwa da shi da Allah ya ce alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sai ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi kaji alqur'ani shari'a ne an gane ko ko cikin shi akwai shari'a ga masu jin tsoron Allah waye su sai Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata to galibi zaka ga allazina kinnan in ta zo bayan wani sifofi za ta bayyana su wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yu- yunfiquna fis sarra'i wad dharra sune wadanda ina fata an fahimce ni Dole ana samun cikin tafsirin Qur'an da Qur'an muttasil kuma ya zama uh, ba haka nan ba mazmun ne mazmum ne a ba za a samu ba saboda fassara alqur'ani da alqur'ani sai dai zaman to ra'ayin shi wanda ya fassara kin yake mazmum eh misali ya zaman to yayi kuskure yanzu misali mutum ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai ya je awliya sai ya ba su wata ma'ana matsalar eh to wannan matsalar ba da Qur'ani ta taso ba Eh.
da gare shi ta taso eh tunda ba zai yiwuwa ba f- Allah ya fassara Al-Qur'ani ya zama to akwai kuskure a ciki yawa to haka na maka Allah tafsirin Qur'an da Qur'an shin ya kasance lokacin manzo Allah sallallahu alaihi kafin mu je wannan sai mun je zuwa ga al-munfasil wasallam al-mufassir taban ya ne al-munfasil yake wata aya ta fassara wata aya yana yi wata aya ta fassara wata aya amma a cikin sura guda ne amma ba haɗe suke ba eh da Allah ya ce al- eh, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alqur'ani shari'a ne ga masu jin tsoron Allah to cikin suratul baqara ya faɗi sifofin masu jin tsoron Allah yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as salata wa ata az zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's sai ce ula'ika allazina sadaku wa ula'ika humul muttaquna waɗannan su ne masu jin tsoron Allah kaga a cikin sura guda ne amma ayoyi rarrabe su ya ba suke haka kuma akwai lokacin da zai muntuwa munfasil amma kuma rarrabe yake amma cikin surori daban-daban a cikin suratul fatiha sai Allah ce maliki yawmiddin Allah shine mamallakin mi ranar sakamako
na'am Allah subhanahu wata'ala shine mamallakin ranar sakamako eh to bai fassara mi ake nufi da ranar sakamako ba can cikin suratul infitar sai fassara ce wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah kaga ranar da ake nufi da ranar sakamako yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rayuwa ba ta amfanar da wani da wani abu wal amru yawma idhin lillah al'amari ga Allah nan wato al'amari wannan rana ga hannun Allah yake duk da yake a'a kullun al'amari yana ga Allah lillahi al'amru min qablu wa min ba'd amma ran ne yake bayyana a zahiri cewa ga hannun Allah subhanahu wata'ala yake kenan nan kaga game da suratul infitar wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin muttasil ne amma game da can suratul fatiha maliki yawmiddin munfasil ne saboda ba sura guda bace ban sani ba bil qur'ani na'am eh akar maka Allah abin da ne tambaya Na'am.
ne shin an ya kasance lokacin manzo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana da alaka da mas'ala guda biyu mas'ala ta farko tafsirul qur'ani bil qur'an da kuma tafsiru at-tafsirul mawdu'i Mm, ma'ana a ɗauko wani maudu'i a haɗa ayoyin ƙur'ani a haɗa shi ko kuma a yi tafsirin aya alƙur'ani da alƙur'ani shi menene dalilin mu na yin wannan eh, shi ne ake kira dalilul mashru'iyya mm, tabbas ya tabbata Eh, wata aya ta sabka allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm mm, waɗanda suka yi imani ba su tuɗanya imanin su da zalunci ba eh, da wannan aya ta sabka sahabbai sun ji tsoro tunda an san ɗan adam kowane ne shi ya ce ba zai yi laifi ba ba gaskiya bane eh, sun ka ce ayyuna lam yazlim nafsahu wani na daga cikin mu bai zarumci kansa ba hadisi ne ingantacce na Abdullahi bin Mas'ud yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim yana cikin sunan Tirmidhi kadiba cikin suratu wato Luqman eh, cikin suratul eh, Al-An'am eh, Ibn Kathir da ya kawo shi ya kawo waɗannan hadisan kuma ya nuna ga waɗanda suka fitar da shi a gurguje dai abin da zamu ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan zalunci ake nufi ba mm, a'a abinda ake nufi nan da az-zulmu ash-shirku domin mi domin Allah ya ce inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ce mai girma kaga anan abinda zamu gani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara aya ta suratul an'ami da aya ta suratul luqman eh, kenan wannan shine tafsirul qur'ani bil qur'an mm, sannan kuma tafsirul mawdu'i siyakin suratul luqman siyaki ne na kissa ta luqman wasiya ce ke madansa siyaki na suratul eh, an'am siyaki ne na annabi ibrahim da tattaunawa da ya da mutanensa eh, amma kuma sai aka fassara waccan da waccan wannan ya nuna maka cikin maudu'i ana iya ɗauko ayoyi daban-daban siyakin su ba guda ba a haɗa maudu'i guda Mm.
don shi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fi kowa sanin alqur'ani Na'am.
ya fassara wata aya da an wani siyaki da aya da take cikin wani siyaki eh, to wannan shine dalilul mashru'iyya mm.
ina fata an fahimce ni Haka.
don abu ne mai muhimmanci ga ɗalibin ilimi ya san dalilul mashru'iyya Na'am, to agar maka Allahu abin da ya shahi can eh, kasa maudu'in mu da muka yi kasa aksamu tafsir da muka ce akwai tafsirul Qur'an bil Qur'an mazmum.
Mhm.
Ta ya zai kasance mazmum abin zargi mazmumu ya zamanto shi wanda zai haɗa ayoyin yayi kuskure kamar ta wani fahimta.
wato wajen da zai ɗauki wata aya ya fassara ta da wata aya to yana idan tuwa mazmumu saboda siyakin ba guda bane kuma ma'anar bata dace ba yanzu misali eh, ya kamata mu bada misali akan wannan yanzu misali zaka ga wani zai zo tafsirul qur'an bil qur'an sai ce thumma sabila yassara Mm.
hanya Allah ya sauƙaƙa ta sai suka ce abinda ake nufi da hanya ana nufin wato shine eh, addinin musulunci Mm, ina fata an fahimci ni don an ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shirya da shi hanya ko kuma fasanu yassirhu lil yusra da fasanu yassirhu lil usra duk da ita kalma ta as-sabil tana iya ɗaukar musulunci Eh.
amma na in an ka kalli siyakin ana zancen hanyar da dan adam zai fito daga cikin cikin mahaifiyarsa mm, ina fata an fahimce ni domin mi domin ya ce wato fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره daga nutfa aka halicce shi bayan an kare halitta shi me ake bukata gare shi ya fito to Eh.
Allah ya saukakar da wannan kafar ya karama lokacin haihuwa sai Allah ya zubar da wasu ruwa waɗanda za su kakewa kuma kan nan da dan arzikin duka su sullumo su shiga ciki Eh.
shine sun masabila ya sara to kaga fassara shi da cewa eh, abinda ake nufi hanya ta musulunci ko hanya ta kafirci wannan fassara ce da ta yi nisa Eh haka ne.
Wal- Zakar maka wallahu Allahu a'lam.
ka'ida ce zaka iya gano cewa wannan tafsirul bil Qur'an eh, ne mazmum abin zargi ne.
eh saboda zai saba ma ma'anonin da alkur'ani ke tafiya akan su Eh.
domin shi alkur'ani galibi yana da siyaki idan aka ce siyaki ana nufin zancen da ake akan shi na'am to idan ka saba ma wannan siyakin in akwai dalili gare ka sai a ce ka bada dalili kaga yanzu wancan siyaki na kissa ta annabi ibrahima da siyaki ta kissa na lukman eh duk da yake siyakin ya bambanta amma can annabi ibrahima yana yaƙa shirka lukman yana ma yana yaƙa shirka kenan kaga wannan za a gane cewa ba su ba su- ba hankali su ci wato karo da juna ba ka'idodi da malamai suka dora sun sun yawwa hau.
yawwa ya zama da cewa in dai ba su hau ka'idodin ba su hau ba to eh doli Eh, an samu shi matsala mutum ya ke zama magzum aka rama kalla idan muka duba cikin nukta ta gaba kamata mu ga abin da ya shafi tafsirin qur'an min qur'an al-mujmal wal mubayyan to kafin mu shiga cikin al-mujmal wal mubayyan shin kafin mu hada aya da aya ya kamata mu samu mu'tamadur rabt mu'tamadu ar-rabt to me yake nufi da wannan ya an ce mu'tamad abinda ake dogara akan shi daga iya itimadi kenan arrabtu shine hadawa shin kafin mu hada aya da aya misali wace madogara gare mu sai malamai suka ce abinda ke sa a hada aya da aya abubuwa ne guda hudu akwai al-lafzu akwai al-ma'na Mm,
akwai al-hukmu mm, akwai al-qissa mm.
al-lafzu yanzu kaga can an ce summa sabila yassara Mm.
an sauƙaƙa mishi hanya kuma sai ya ce nan fasara shi inna hadainahu sabila Mm.
kaga na as-sabilu as-sabilu duka kalima guda ce Eh.
to kaga yayi itibari akan allafsu duk da yake mun ce nashi akwai kuskure gare shi Eh, kuma ma'anar da yazo da ita ba kuskure bace eh.
domin mi domin Allah ne yake sauƙaƙa ma mutum hanya ta shari'a Mm, fasanu yassiruhu lil yusra mm.
amma dai hadin ne bai yi ba ma'anar kuma ingantatta ce Eh, akwai alma'ana in an ce alma'ana zai zamanto wata kalima da wata kalima za a iya fassara su a hada su amma ba kalima guda bace amma ma'ana guda suke basuwa eh.
kissa da ta zo cikin suratu wato hud Mm.
Allah ya ce falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha Wa amtarna wa amtarna alaiha- ala alaiha hijaratan min sijilin mandud wa amtarna alaiha mutana annabi lutu an yi musu ruwa hijaratan duwatsu min sijil Mm, sai mu ce sijil duwatsu na tabo mm, ko tabo ko laka mm.
To amma kalma ta sijil idan muna so mu fassara ta da Qur'ani mu samu ma'ana sai mu koma cikin suratul Zariyat. Qala qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin kaga nan sun ce min tin sai kalma ta tin kowa yafi sanin ta Eh, kaga sai a fassara sijil da min tin eh.
shikenan magana ta kare kaga nan ma'ana an kai amfani duk da yake kalmomin ba iri ɗaya bane Eh, an gane ko amma ma'anarsu tana haɗewa sai abu na gaba shine alhukmu ya zamanto hukumci ya haɗa wata aya da wata aya eh.
misali za mu iske cewa eh, zihari mutum ya ce ma mace kamar ban mahaifiyar shi take ko kamar mahaifiyar shi take Eh, an gane ko mai yana nufin cewa kenan kamar in ya sadu da ita kamar ya sadu da mahaifiyar shi ba wai kawai dan ya ce tana kama da hancin tana kama da hancin mahaifiyar shi ba in ba wannan abin yake nufi ba eh.
to in muka diba akwai ayoyin zihari a cikin suratul ahzab Mm.
sannan kuma akwai ayoyin zihari cikin suratul hujajin suratul mujadila ko mujadila ana cewa mujadala saboda an yi jayayya ko mujadila mace da ta zo tana jayayya Eh.
duka ana faɗa to amma me ya haɗa muna waɗannan ayoyin saboda zancen zihari eh kenan muna iya kallon ayoyin saki sun zo a cikin suratul baqara ayoyin saki sun zo a cikin suratul talaq abinda zai sa mu haɗa su mu samu wata ma'ana ta daban shine mi
ma'ana ma'ana Mm, a'a Hukunci.
hukunci mm, to sai abu na ƙarshe sai alƙisos ƙissa ƙissoshin annabawa daban-daban sun zo Eh.
ya za mu yi mu haɗa su abinda wani daga cikin manya-manyan malaman balaga na tafsiri na alkur'ani na duniya ya kawo ana kiransa wato ustazu Dr. fadl samar ra'i eh yana kiransa alhashdul fanni eh zaka iske ƙissa ta annabi adamu alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim ta zo cikin suratul baqara mm, kissa ta annabi Adamu ta zo a cikin suratu Al-Hijr kissa ta annabi Adamu ta zo a cikin suratul A'raf kissa ta annabi Adamu ta zo a cikin suratu Sa'ad to sai mu tattaro su mu ga abin da an ka kawo can da wanda ba a kawo a nan ba shine suke kira al-ijmal wa tafsil wani wuri sai a ba- a kawo abu a takaice ko a dunkule wani wuri sai a rarrabe shi sai ka gane can an ce kaza nan ba a ce kaza ba siyakin sura ta misali suratul baqara kissa annabi adamu ana nuna girma annabi adamu ne saboda ilimin sa siyaki na kuma suratu wato al-a'raf ana nuna laifin annabi adamu ne sai a fito da shi baro baro duk da yake kuma duk kissa guda ce mm, shi yasa ta an yi zancen ilimin annabi adam wa allama adam al-asma'a kullaha amma a cikin suratul a'raf ba ka zance ilimin sa ba kawai sai aka yi zancen shedan yayi girman kai ina fata an fahimci to kaga da an kalli siyakin can ana son a bayyana laifin shi a cikin kissa suratul a'raf na'am ba zancen ilimin sa ba da girmamawa cikin suratul a'raf ana son a nuna girman sa da kuma ilimin sa eh can cikin suratul sar ga an kawo wani abu can cikin suratul hijr ba a kawo shi ba to dan saboda haka zaka yi ka iya tafsirin alqur'ani da alqur'ani eh aka roƙa yana shiga irin wannan kamar yadda can aka ce annabi Musa qadiya Musa man tulkan man nakun nahnul mulkin in na'am na kuma cikin suratu wannan aka ce kawai qala lahu Musa alkuma antum al'umma an zuwa shi ma duka ɗaya ne ai kissa ce kissa annabi Musa ta zo cikin bakara kissa annabi Musa ta zo cikin suratul a'raf kissa annabi Musa ta zo cikin suratul taha kissa annabi Musa ta zo cikin suratul yunus kissa annabi Musa ta zo cikin suratul shu'ara suratu taha suratul taha abin nan har ma cikin zariyata an kawo wani wuri suratul qasas suratul qasas haka ne sai eh it- sai kana hafizin alkur'ani ko ko kana iya tattaro ayoyin kaga menene aka faɗa can ba a faɗi wannan ba haka ne da ai ka hada wato waɗannan kissoshin eh, mun gane ko to Yau.
wannan shi an mu'tamadur rabt kenan yawwa to sai mu je kuma eh, tafsirul mujmal wa To abinda ake nufi da tafsiri ma menene ma'anar tafsiri?
Mm, Shine bayani ma'ani ilmun yahtammu bi bayani ma'anil Qur'anil Karim. Ilimi ne wanda yake kula da bayanin ma'anonin Alqur'ani. Duk da yake wadansu malamai sun ce wa mawa'izihi wa ahkamihi sun ƙara da wa'iz na Alqur'ani wa'azin Alqur'ani da ahkami da hukumce hukumce Alqur'ani. Amma da yawa daga cikin malamai sai suka ce a fitar da lafazin hukumce hukumce da wa'azi domin shi Alqur'ani bayyana ma'ana ne ake bukata. Ina fata an fahimce ni. ba wai sai an yi zancen ba eh, kawo wa'azi da kuma fitar da hukumce-hukumce shi wato fitar da hukumce-hukumce yana da alaka ne da malaman fikihu an gane ko yana da alaka ne da malaman fikihu ban sani ba ko an fahimta na'am kenan sai ya zamanto ilimi ne mai kula da bayanin ma'anonin alkur'ani eh, to amma in da qur'ani da alkur'ani ne sai ya zamanto kenan aya da aya in kuma da hadisai ne da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka in kuma da maganganun sahabbai ne kenan da maganganun sahabbai in kuma da larabci ne tunda alkurani da larabci za a fassara ne da janibin larabci eh aha mujmal wal mughayr to yanzu sai tafsirin alkurani da alkurani yana da wasu ka'idodi waɗanda su ne za mu fara tabawa a yau wanda tana yiwa gobe ma karatun da za a yi duka ya shiga cikin waɗannan ka'idodin almujmal wal mubin Mm, in an ce almujmal shine daga jamala shay'a ko ko ajmalahu mm, jama'ahu an tafarruqin shine abinda aka zo da shi a dunkule shi yasa ake cewa jumla eh, sai malam Bahaushe ce a jumlace an gane ko shine al-mujmal da larabci abinda yake yana rarrabe sai an ka tattaro shi aka hada shi amma in an ka ce al-mubin to shi al-mubin na ruwa wanda zai bayani eh, ko al-mubin wanda za a bayyana eh, shi yasa sai in ka ce al-mubin sai ka ce bil fathi kenan sai zamanto ismul maf'ul in ka ce bil kasri ismul fa'il amma waɗansu malamai suka ce a'a al, al wato bil mubayyin domin an ce al mubayyan wanda an ka bayyana al mubayyin wanda zai bayyana ma Wanda zai bayyana.
nassin da za a bayyana wa da nassin da zai bayyana sai ta muqaddima da muqaddama yawa muqaddima da muqaddama Sai fa'il to sun babu.
maf'ul dan ka a gane kaga in kace al mubin kenan to nan fa sai kai bayani bil fath ko aw bil kasri amma in kace al mubayyin da ya ja kasra ta zo An gane.
al mubayyan fataha ta zo an riga an Eh.
kare shi yasa ina son ɗaliban ilimi kawai ne ja wani ya ce tafsirul mujmal bil mubin yace kuskure ne bil mubayyin ake cewa ka san wadansu ɗaliban ilimi karshen ta busa abu na da suna uku ko hudu ba Eh.
sai su zamanto suna cewa malamai sun yi Haka, kuskure haka, haka.
to al mujmal dai a takaice shine abin da ya zo dunkule Mm, a cikin alkur'ani da aka iske wani abu ya zo dunkule amma waɗansu ayoyi sai su bayyana shi eh, to ijmalin nan kuma yana da asali kuma yana da dalilan da suke sa a yi shi sai ka koma cikin littattafai za ka gane shi ka diba cikin littattafan ulumul qur'an da littattafan usulut tafsir musamman littafin uh, usulut tafsir na ustazu dr kabir yunus da al itqan fi ulumil qur'an za ka ga anwa'u din shi da abubuwa daban-daban amma da yake nan darasi ne muke yi takaitacce muna son dai mutane su fahimci ka'ida shine zamu bada misalai shi al ijmal kin nan ana iya samun shi na farko fil fi'li fil ismi bari mu fara da suna mm, suna ya zo a dunkule eh, misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata waɗanda aka saki za su zama su yi idda thalathata quru jini uku ba a ce wata uku ba mm, jini uku kenan mace idan ta ga jini uku ta fita daga cikin haila eh, an gane ko To, ko haila uku eh, amma sai ka iske waɗansu suna cewa wata uku a wata mace daga wata zuwa wata wata ma za ta iya jini uku a kwana talatin ko a a kwana arba'in Eh.
kaga sai mace ta zauna ta yi ta zaman banza saboda su wata wata suke cewa eh ko haila ya kamata a ce haila uku ko kuma tsarki uku mm, to a nan ƙuru jam'i ne na alquru alƙur'u ko alƙar'u sun ce duk ana cewa mm, a ce to kuma a larabce jam'ul qilla ya kamata a ce salasatu aqru'in qur'in, mm, sai an ka ce ƙuru an ka kawo jam'i na kasra kenan ya halatta aka jam'i na kasra a wurin jam'ul qilla wannan magana ce ta malamai na lugha mm, amma anan sai malamai suka ce abinda ake nufi da alƙuru haila ake nufi mm, wasu malamai suka ce alƙuru tsarki ake nufi eh, waɗansu malamai suka ce a'a dukkan su ana iya jam'i sai mace ta yi jini uku da haila uku sai a yi aljam'u to amma ina ne matsalar ta samu asali lafazin ne mujmal a larabci larabawa suna kiran haila alqar'u ko alqur'u kuma larabawa suna kiran wa- tsarki alquru alqur'u ko alqar'u mm, kaga ya zama to mi mujmal mujmal to wannan misali ne to ya za a yi a bai- a fayyace shi nan ne malamai suka tattauna ga mas'ala ce tana daga cikin asabul masail Mm.
wasu sun ka dauki cewa jini ake nufi mace da ta yi jini uku ta fita ana iya daura mata aure wasu suka ce a'a tsarki uku sai ta tsarkaka kenan abin in muka ce jini uku daga lokacin da mace ta fara haila ta uku mm, to shikenan ta hita idda eh, amma in mun ce tsarki uku sai ta kare jinin kap kap eh, sannan ta hita haila na gani shi yasa wadansu malamai suka ce a'a kawai tsarkin ake nufi kenan sai ta yi jini uku sai ta yi haila uku eh, ta yi eh, ta fita cikin tsarki sannan ko ta halatta eh, ta kare iddata ina fata kun ce ni kaga mujmal kenan mm, akwai lokacin da mujmal zai zo ba cikin suna bane cikin fi'ili ne mm, fi'ili la tudarra walidatun bi waladiha kuma ana wala yudarra katibun wala shahid mm, to shi yudarra kinnan in ana nufin wala nan an samu shadda mm, to shaddan nan asalinta ake nema shin wala yudarir ne ko wala yudarar mm, in mun ce wala yudarir kashi la, wato la tudarra walidatun kenan la tudarir walidatun kada mahaifiya ta cutar mm, wala yudarra katibun wala shahidi in mun ce asalin sa wala yudarir katibun kenan kashi mai rubutu ko mai shaida ya cutar cutar, mm, amma in muka dauka wala yudarra wala yudarar mm, ka a cutar, katibin wala ka a cutar da shi kenan wala tudarra walidatun bi waladiha kenan wala tudarrar walidatun ka a cutar da ita ita mahaifiyar saboda danta zai sha nono a cutar da ita tunda an san tana tausayi a bata haƙƙinta kaga nan ya zama to mujmal li asalin sa cikin fi'ili ne sannan akwai al mujmal wanda zai iya zuwa cikin harafi mm, misali da Allah ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzonsa suna yin banna a bayan ƙasa sakamakon su an yuqattalu a kashe su da wanda aka kafa hujjar cewa masu fashi za a kashe su mutumin da yake sai da ƙwaya za a iya kashe shi an gane ko irin masu sai da kokayin kin nan me dalili saboda wayas auna fil ardi fasadan suna banna a bayan kasa za su ba matasa su je su sha kwaya su zan barayi su kashe mutane shi yasa Saudiya suke kashe wanda yake kai wato kwaya eh, kakka san tsamanin kawai haka ne suka dauko hukuncin sai ce an yuqattalu a kashe su mm, aw yusallabu to aw din nan tana daukar ma'ana guda biyu eh, shin tana nufin a'a ko ai musu wannan at-takhyir ko ko tana nufin aljam'u a hada eh, ai in mun yuqtalu wa yusallabu.
yawwa shin tana nufin an yuqattalu wa yusallabu wa tuqatta aydihim wa arjuluhum min al- min khilafin wa yunfaw min al-ard Mm, ko ko kaka take nufi sai waɗansu malamai suka ce tana nufin at-takhiru zabi ne mm, zabin nan an ba shugaba in ya ga dama ya kashe su in an an gane ko eh, kenan in sun kashe a kashe su Mm.
aw yusallabu an gane ko Mm.
in sun kashe sun eh, kwace dukiya ko ko in sun kashe sun yi musula da shi wanda sun ka kashe kin su ma a kashe su a tsige su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min al-khilafin in ya zamanto sun ba da tsoro sun kashe mutum sun daddace masa gabobi shi su ma ai musu haka eh, aw yunfomi da ard amma in tsoro kawai suka bayar ba su kashe ba ba su tsige ba shikenan sai a yunfomi da ard a kore su daga bayan kasa a ana nufin a kore su daga garin da suke don ba yadda za a iya ɗauki ɗan adam a kashe sararin samaniya shirin aka roƙa Allah ya kore su daga bayan kasa can suka yi taɓanna.
a ai gidan kaso ake nufi Ah, gidan kaso ake nufi eh, to misali kenan to kaga wannan audin tana iya ɗauka a haɗa musu wasu malamai suka ce a duk a haɗa musu waɗannan waɗansu malamai suka ce a'a shine a rarraba musu to kaga audin nan ita ka kawo wannan ijmali kenan eh, al-ijmalu fil harf sai al-ijmal wanda yake zakkuwa wato lil hazfi saboda an shafe kalimar mm, ya zamu yi mu sami wannan al-ijmal kin misali sai mu same shi a cikin suratul nisa'i da cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yake cewa lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur waɗanda suka yi rantsuwa ba za su taki matan su ba ko hushi ko dalili ko ganin na ga dama to tarabbusu za a jira su arba'ati ashhur wata hudu fa in fa'u in sun dawo shin fa in fa'u fihinna ko ko fa in fa'u ba'dahunna fa in fa'u in suka dawo waɗansu malamai suka ce fihinna a cikin wata hudu to babu matsala kenan tana nan matarsa amma in bayan wata hudu sun ka wuce to wannan ta fitar zama matarsa wasu malamai suka ce fa in fa'u ba'dahunna idan suka dawo bayan wata hudu kenan wata hudu sun cika to lokacin nan mace take da izinin ta kai ƙara ina fata an fahimce ni kenan kaga waɗanda suka ɗauki cewa kan ƙara kafin wata hudu ne fihin da kenan da wata hudu din sun wuce kamar tasa ku gare ka wanda suka ce ba da hunna a'a sai bayan su kenan a wannan lokaci take sakwa koko take da izinin ta kai ƙara kaga wannan ina an samu ne ijmali saboda hasfu da aka yi misali na biyu wanda zamu bayar cikin al-mushmal shine a cikin suratul nisa Allah ce wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wa targhabuna su matan da ake son ku yi ma adalci in kuna son ku aure su ko ba ku bukatar ku aure su wa targhabuna kuna kwadayi to shi raghiba in an ce raghiba fi shay'i yana kauna abu raghiba ani shay'i baya kaunar abu wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa yake kyama hanya annabi ibrahima sai wanda ya wawaitar da kansa an gane ko qala araghibun anta an alihati ya ibrahim shin kai ibrahim yanzu kana kyabar alloli na amma an ce raghiba fihi yana kaunar shi sai waɗansu malamai suka kaddara fi anan kenan wa targhabuna fi an tanke huhunna kuna kwaɗayin ku auri waɗannan mata to ku yi musu adalci waɗansu malamai suka ce a'a wa targhabuna an an tanke huhunna kuna kyabar ku aure su to ku yi musu adalci ustazu doktor fadl samar ra'i da ya zo a cikin at-tabirul qur'ani sai ce duka qur'ani ya dauka abin da sai shafi ko kana son ka aure mace ko baka son ka aure mace ma'ana kana son ka aure ta saboda tana da dukiya tana da kyau ko ko kana son ka aure ta saboda tana da kyau ko tana da dukiya ko kana kyamar ka aure ta saboda ba ta da dukiya ba ta da kyau ko kana kyamar ka aure ta saboda ba ta da kyau ko ko kana kyamar ta saboda ba ta da dukiya saboda kowa akwai abin da yake jan shi zuwa ga mace to duk dai kai mata adalci abu ne wanda musulunci ya wajabta ba to wannan shi ke kawo al-ijmal a cikin alkur'ani da sauransu wanda yake so dole sai kuma cikin waɗanda tafai da na faɗa amma yanzu misali duk inda kaga ismul mausul ismul mausul da ma da allazi da allatani da allazani da allazina da allahi galibi yana zukuwa da adunkule to zaka iske shi wannan yana buƙatar tafsiri kaga inda ma mausuliya ta zo a cikin alkur'ani inda take buƙatar tafsiri ba dan kaɗan na ba misali Allah subhanahu wa ta'ala ce wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi mutanen da aka saukar ba da injila ma'abuta injila su yi hukunci bima anzalallahu fihi da abin da Allah ya saukar a cikin injila kaga abubuwan da Allah ya saukar a cikin injila suna da mi suna da yawa to sai ka ɗauki duk ayoyin da suka yi bayanin hukumce hukumce da suka zo injila sai ka fassara shi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah kai hukunci mu ka sauka maka da littafi don kai hukunci a tsakankanin mutane da abinda Allah ya sanar da kai menene Allah sanar da shi duk hukumce hukumcen da ke cikin Qur'ani gaba ɗai da Allah ya sanar da shi kaga duk ayoyin da za su shiga wanga wuri suna da yawa ayatul ahkam gaba ɗai duk sai sun shiga cikin wanga wuri to shi ke ake da al-ijmal wa tafsil ya maudu'i ne mai yawa kenan nan kaga ka zo kayi al-ijmal al-mubin ko al-mubayyin shine wato al-mudih al-idah shine al-kashfu anil mughatta ka bayyana abin da yake boye shine ma at-tafsir bayyana abin da yake boye kashfu anil mughatta duk da yake wasu sun ce at-tafsir da al-fasru duka ma'anarsu guda wasu sun ce a at-tafsiru shine bayanin ma'ani al-fasru kuma shine mi shine wato bayanin ciwon da dan adam yake dauke da shi kenan sun maida shi wajen likitanci sannan at-tafsir wasu sun dauke shi yana da alaka da lafazi at-ta'wilu yana da alaka da ma'ana wasu sun ce da at-ta'wil da at-tafsir duka ma'anar su daya kenan wannan bayani ne wanda yake ya kamata ɗaliban ilimi su san shi akwai maganganu da dama kenan mun samu al-mujmal da al-mubin kenan wannan na dan bada misali ne akan abin da yazo a dunkule da abin da wato yazo a fayyace a cikin al-Qur'ani zaka iske akwai kalmomin da suke zuwa da wato abin nan ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab kaga kalma ta kaseeran dunkule take ya ku ahlul kitab ma'abuta littafi manzonmu ya zo yubayyinu lakum yana bayyana muku kasiran da yawa ababe masu yawa mimma kuntum tukhfuna min alkitab na daga abinda kuka kasance kuna boyewa na littafi sun boye hukuncin idan mutum yayi zina idan yana da aure a jefe shi qur'ani yayi bayanin wannan kaga kasiran nan mimma yukhfuna min alkitab dan yace alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun sun boye sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su yahudawa misali dan Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum su su kiristoci sun boye sifofin annabi Isa sun boye sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka zo ami a cikin wato abin nan injila ya ce wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad sun boye sifofin magoya bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda in sun boye na annabi balle ma magoya bayan sa Allah ce muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika masaluhum fi at-taurati wa masaluhum fil injil misali su a cikin attaura sifofin su da cikin injila sun boye wannan tunda sun nuna babu annabin balle magoya bayansa sun boye zancen alkur'ani da ke ciki alkur'ani yana nan a cikin littattafan su ina fata an fice to kaga wannan kalima ta ijmal ta zo amma tafsirikin ta sai ka shiga cikin ayoyi na alkur'ani masu yawa to wannan ina ganin dai a gurguje sai mu dan taba umar wannan gaba yawa agar baka la idan muka bibi tafsirin qur'ani wanda yake al'am bil khas
al'am bil khas al'am wal khas al'am me ake nufi da al'am da farko daga amma ne da larabci amma ya ummu umuman shine abu ya game ya haɗe ya tarsaso to al khas kuma abin da yake keɓantacce khassasa yukhassisu shine naqidul am ya keɓance abu to sai suka ce al'am abin da ake nufi da abu am al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasbi wad'in wahid abin da ake nuhi da am allafzu sai an samu lafazi almustaghriqu wanda ya nutsar ya haɗe ya tattaro li jami'i ma yusluhu lahu ga duk abin da ya cancanta da shi bi hasbi wad'in wahid amma an aza shi ne lokaci guda in ce kullu insan dukkan dan adam kaga kowa ya shiga ciki jami'un nas dukkan mutane an gane ko ko kuma akwai siyar da dama da gare shi akwai sabani siyar muttafaq alaiha da siyar mukhtalaf fiha jami'u yana daga cikin siyar umum kullu an yi ittifaki akan su al jinsiyya tunda al kala kusan tana ɗaukar ma'ana guda goma sha ɗaya zuwa sha biyu kadiba cikin mughnil labibi an kutubil a'arib to wal asri innal insana lafi khusr dan adam yana cikin hasara jinsin dan adam ake nufi anan amma sabanin wani al'insan wani lokaci sai zamanto ba duka mutane ake nufi ba. Khalaq al'insana min salsalin kal fakhar. Allah ya halitta dan adam daga salsalin ƙasa wadda take mai kamar kasko, mai kuka in an buge ta salsala. Kal fakhar wadda take kamar kasko, annabi Adamu da aka halitta ba mu ba. Ina fata an fahimce ni. Kaga ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rayuwa daya. Annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha ya halitta mata da gare ta mijinta hawawa ake nufi kalima ta al-insan wani lokaci tana nufin dukkan mutane wani lokaci tana nufin annabi adamu kadai wani lokaci tana nufin mutane banda annabi adamu da hawawu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mun halicce ku daga namiji da mace kaga annabi adamu ya haita cikin annasu nan kuma hawa'u ta fita kenan kalima ta annas wani lokaci tana nufin annabi adamu shi kadai wani lokacin tana nufin annabi adamu da zurriyarsa da hawa'u wani lokacin tana nufin annasu wato banda annabi adamu da hawa'u ban sani ba kuma fahimci wannan to kaga wannan shine lafzul am to menene al khas al khas sai suka ce ikhraju ma yatanawaluhu al lafzul am bi dalil ka fitar da wani abu daga cikin abinda am ya zo da shi amma bi dalilin sai ka kawo hujja kuma hujja ingantatta tabbatatta kuma sarihiya ina fata an fahimci ni shine at-takhsis to ana akwai bayani mai yawa kan yadda ake taksisi amma zan dan bijiro da waɗansu mas'aloli kafin in shiga cikin bayani ban sani ba ko lokaci na bamu dama shi am na farko kala uku ne akwai al'am baqin ala umumihi am ne ya zo gaba ɗaya amma ba a cire komai cikin shi ya dai ya ta har abada misali ko inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai to da ka ce akwai abin da Allah bai iyawa ka kafirta sai dai akwai abin da Allah bai yi ba don bai iyawa ba bai ɗauka ɗan wuta kaɗa su aljanna kafin rai ba don wani da iya gida masa ya sa su aljanna miya miya matsala ko ko ya ɗauki ɗan aljanna ya sa su wuta yana iya yin wannan amma bai yi saɓanin akwai bambanci tsakanin ban yi ba da ban iya ba to wannan amukin inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah ya san komai da ka ce akwai abin da Allah ya jahilta kamar yan filosofi da suke cewa waɗanda ba sun karda akwai Allah suna cewa Allah ya san abu a jumlace amma bai san shi a fayyace ba wannan kafirci ne an gane ko to akwai am urida bihi khusus a kawo abu am ne amma sashe ake nufi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mun halice ku daga zakar namiji wa unsa da wata mata kaga nan banda annabi Adam da Hawwa'u kenan duk mutanen duniya za su shiga amma banda annabi Adamu da Hawwa ko kuma allazina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum waɗanda mutane suka ce musu allazina qala lahumun nas waɗanda mutane suka ce musu inna an-nas qad jama'u lakum mutane sun taru akan ku fakhshawhum ku ji tsoron su na annasu an ka ce mutum guda ne sun yi sabani wajen sunan shi ina fata an fahimci ni sun kawo sunaye da dama ko Abu Sufyan ko Na'im bin Mas'ud ko wane ne dai amma dai mutum guda ne kuma qur'ani ma a cikin adwaul bayan sheikh muhammad al-amin shinqiti da imam shafi'i a cikin ar-risala ya tafi kan wannan yake cewa lalle abin da yake nuna mutum guda ne shi shinqiti da Allah ce inna ma zalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a inna ma zalikum wancaninku ash-shaytanu shaytan ne kaga bai ce inna ma ulaikum ash-shayatin ba wadanda allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa kaga wannan dalili ne na al-qur'ani sai zaman to amne urida bihi al-khusus to shine malamai suke cewa to shi wannan asali ma ba a nuna ba za a fitar da wani abu dama fitaccin ake nufi kenan shi ba matsayin amu shike a hakikatan ba haka haka sai al'amu al-makhsus am wanda anka kebance shi to shi am wanda anka kebance shi shi adda yawa cikin alqur'ani eh ina fata an fahimci ni wanda kuma mai tafsirin alqur'ani idan ya bar shi zai bar ma'anoni da dama masu fa'ida waɗanda Allah ɗaya san iyakarsu ina fata an fahimce ni domin mi domin zaka iske in an kawo am wani lokacin ba duka ake nufi ba to in ka bada hukunci gaba ɗai kaga kayi banna misali ya kamata mu bada misalai kan amukin nan domin wajen tafsiri ana banna Allah subhanahu wata'ala yake cewa wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a bani isra'ila ku tuna wata rana wadda rai bata amfanin wani rai da komai ko ba ka Allah ce ba kuma yace wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yau ma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta amfanin rai da wani da komai kaga an nuna nan wani ba zai iya amfanin wani da wani abu ba a cikin suratul luqman haka Allah ya kawo shi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a to anan kaga an nuna dan adam ba zai amfani wani da wani abu ba to amma a cikin qur'ani da hadisi an nuna dan adam zai amfani da wani abu a cikin wato a ranar tashin alkiyama ina fata an fahimce ni bari mu fara da qur'ani kafin mu tai hadisi don shi wanda bai yarda da hadisi ba ba zai yarda da magana ba a cikin alqur'ani sai Allah ya nuna mana cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum waɗanda suka yi imani zurriyarsu ta bi su da aiki na gari alhaqna bihim dhurriyyatuhum za mu risikar da zurriyarsu da su wa ma alatnahum min amalihim min shay kuma ban rage musu cikin aikin su komai ba idan uba yana hawa na goma a aljanna ɗansa yana na tara sai Allah ya ce to a ɗauki ɗan shi ma a kai shi na goma ya amfani shi ko bai amfani shi ba to kaga za a yi taksisin wannan amkin la tamliku nafsun li nafsin shay'a da wannan aya ba sai kuma fahimta na'am kaga wannan qur'ani ne ya tabbatar da shi na hadisi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi ceto mala'iku za su yi ceto bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi ceto ga amminsa Abu Talib yana tsakiyar wuta amma zai ciro shi yace walaula ana wato abin nan kada fi dahdahin minna yanzu ya kawo shi a inda yake gabar wuta da yana tsakiyar wuta aka jawo shi saboda manzo sallallahu alaihi wasallam zai abin ga aka kawo shi tsakiyar gaba gaba wuta wanda kuma botunsa yana zazzaga duk da yake gefen wuta ne yake to kaga kenan nan la tamliku la tajidi nafsun an nafsin shay'a kaga sai a yi taksishin shi da wannan to rashin sanin wannan sai ya afka ka cikin mi cikin matsala wannan misali na farko kenan misali na biyu ko cikin alkur'ani akwai shi don saboda ina son ɗalibai su abin nan su gane shi Allah ya ce wa laqad jaa ala fir'auna nuzur gargadi ya zo ma fir'auna ko ko masu gargadi sun zo ma fir'auna duk babu matsala domin ba yadda za a yi ayi gargadin sai an samu wanda zai yin shi fassara ce sai Allah ce kazzabu bi ayatina kulliha su mutanen fir'auna ala fir'auna ana nufin mutanen fir'auna da mutanensa ba iyalin gidansa ake nufi ba anan kulliha dukkan ayoyin mu kaga ya nuna duk mutanen fir'auna sun yi mi sun karyata amma in ku koma cikin suratul ghafir sai ga Allah ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana an samu wani mutum namiji mumini daga cikin mutanen fir'auna kaga sai ka gane cewa can kazzabu bi ayatina kulli ala fir'auna nuzur kazzabu bi ayatina banda shi wannan mutumin ake nufi kadiba cikin at-tahrir wa tanwir ibnu ashur ya kawo wannan zan ba da misali na uku saboda abubuwa ne masu muhimmanci rashin sanin su yana afka dalibi wajen fassara alqur'ani da kuma sanin hadisai da shari'a ya ta afka banna mai yawa Allah ya muni tsari a cikin suratu Ibrahim, Allah yi ce, wa ma'arsalna min rasulin, illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu tura wani taba turo wani manzo ba illa bi lisani qaumihi sai da yaren mutanensa da harshen mutanensa amma ana nufin yare tunda da harshe ne ake yin yaren ina fata an fahimce ni to amma kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zuwa ga ba laraba dai aka tura shi ba wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira an tura annabi Musa zuwa ga Fir'auna Fir'auna ba bani Isra'ila bane baki baki ne to kiran kaga zaka takhsisin waɗansu annabawa waɗanda zasu iya tabbatar da su tunda ita ga ta aya ta ce ba a taba turo wani annabi ba face da yaren mutanen shi Fir'auna ba bani Isra'ila bane kuma an tura shi zuwa ga Annabi Musa. Annabi an tura Annabi Musa zuwa gare shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tura shi zuwa ga al'ummomin duniya gaba daya. Kuma banda Larabawa babu wanda suke yare guda da su. Kuma da yawan musulmi ba Larabawa bane. To kaka zaka yi, kaka sai kai takhsisin shi da wannan. To rashin sanin wannan al'amu wal khas bincike ne mai yawa akan wannan cikin littafin usulul fiqh da usulul tafsir ya kamata ɗalibi ya bincike akan wannan ɗalibai su yi bincike a jami'o'i saboda gane muhimmancin sa a cikin shari'a da kuma tafsiri da hadisai kasu je su aikata banna. Mun fahimci wannan da wannan kyau. To dan haka kuma taksisin nan malamai sun karkasa shi akwai taksisul muttasil wanda zai zo kai tsaye wanda illa in ta zo cikin Qur'ani zaka iske tana taksisi ne muttasil ne muttasil wanda a haɗe. kaga Allah subhanahu wata'ala da yazo ya kawo wadansu abubuwa sai ce illa kaza hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bi wal munkhadiqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u sai ce illa ma zakkaitu kaga banda wanda kuka yanka waɗansu malamai sun ce munqata ne kenan koda kun iske dabba tana shure shure bai halatta ba lakin ma zakkaitum sai abinda kun ka yanka bai cikin matsala wanda sun ce a illa ma zakkaitum in kun iske akwai sauran rai sai ku yanka ina fata an fahimce ni to kaga wasu sun dauke shi muttasil wasu sun dauke shi munqata yankakke kenan bai da alaka da waɗancan waɗansu kuma sun ce yana da alaka da su innal insana lafi khusr duk dan adam yana cikin hasara sai Allah ce illal ladina amanu banda waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki na gari wa tawasaw bil haqq suka yi wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabr suka yi wasici da hakuri a kenan wannan shine kiristoci ba su fahimta ba wanda suke fassara faulil musalli na'am sai su yi sai su yi shiru ai ba su suka fara ba abun wasu shi ya fara wannan abun was ban san ko ka san abun wasu ba abun wasu sha'iri ne na jahil lokacin daular abbasiya to shi yana shan giya yana harkokin mata da dai jin daɗi wanda ake ganin wayewa ne a wannan zamani to sun zo da shi da abokinsa za su je wajen shan giya sai abokin nashi ya ce duk da yake dai an ce abun wasu ya musu ya tuba a ƙarshen rayuwarsa ya kuma musulmi na gari to mu amma dai zamu kawo shi madadin abin da ya aikata kuma mu ce ya tuba a zahiri abubuwan da sun ka tabbata bai tuba ba ya tuba Allah ya san hakikani abu nuwa sai abokin shi ce kai kai kai ga abu nuwa sai ce to kaga giya ga da zamu sha mu tayi ma ga mallamai can sun yi rawani za a ta wajen sallah mu je mu yi sallah abu nuwa sai ce kai da il masajid lil ubadi yaskunuha wamshi bina ila al khamari yasqina a wata riwaya wa sirbina ila hanatil khammari yasqina ma qala rabbuka wailul lil ula sakiru walakin qala wailul lil musallina yace da il masajid kabar masallatai lil ubadi yaskunuha ga masu ibada su je tan su yi ta sallah wamshi bina ila al khammari yasqina ka je da mu wajen mai giya shi ba mu giya ba mu sha in wanga zamani da wajen surveys a nemi mace ta rinka bada giya ba maza ba saboda mi saboda a ja mutane ma qala rabbuka wailul lil ula sakiru Allah bai taba cewa ba kalmar azaba ta tabbata ga waɗanda sun kai maye yace walakin qala wailul lil musallina Allah ya ce kalmar azaba ta tabbata ga masu sallah ina mu ina sallah to kaga irin wannan tawili ana samun masu yin shi ba wai sai yanzu ba waɗanda suke kiristoci dama har waɗansu daga cikin to me ke sa fasikai malam ma- mutane su yi wannan wanda ko kafiri ko kuma karancin imani ko jahilci Mm.
ina fata an fahimce ni wallahu a'lam to kaga dai a takaice za a yi takhsis takhsisin nan shine za a yi almuttasil da kuma almunfasil mun faɗa cewa kuma shi akwai almuttasil da istisna'i kaga misali da mun ce za a kawo illa galibi tana istisna'i ko a kawo sifa kaga da Allah subhanahu wataala ya kawo sifa sai ta nuna maka an keɓance wannan fa tahriru raqabatin mu'minatin zai yantar da boya ko wace baiwa ta shiga namiji da mace kafiri da musulmi amma da ce mu'mina to nan kuma sai mai imani to nan baka ce kuma namiji ake nufi saboda raqaba shi lafazin shi ne an mace amma mu'minatin nan ba ana nufin mace mu'mina ba wuya kuma nan wuya da anka ce ba wuyan ɗaya za a je a sayo a yantar ba a'a utliqal juz'u wa urida bihi kullu sashi aka faɗa amma dukkan dan adam ake nufi nan cikin ilmul balagha ne ina fata an fahimce ni to anan dai eh, mun ba da misali to sai kuma al munfasil a gurguje saboda lokaci yana hararen mu ana takhsisul qur'an bil qur'an wata aya ta qur'ani ta zo ta ce duka wata ta fitar da wadansu Mm.
Allah ce fanki hu ma tsaba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a ko armi mata su- eh, masna biyu wa thulatha uku wa ruba'a hudu an gane ko fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum kaga wannan aya ta ce ana iya aron mace hudu duk da yake wadansu sun sun sun zo sun ce ma tsaba lakum ma mutlaqata wai ana nufin kawai ka armi matan da kake so shi yasa wani zai aure mace 100 da wani abu kaje wani malami da sunan mallamta ya aure mace 100 ko da 30 da nawa ne ko da 40 da nawa a Najeriya an gane ko tawili ne mutlaqo ce sai ce masna wa thulatha wa ruba'a ai ya hada ma adadin ina ta zamanto mutlaqo wasu kuma sai suka ce a abin da ake nufi masna wa thulatha wa ruba'a masna bibbiyu hudu hudu kenan wa thulatha sai ka kara da uku uku shidda shidda sun zan nawa kenan goma Eh.
wa ruba'a da hudu hudu sun zan nawa 18 kenan takwas sun ka ce to 18 za a aure wasu sun ka ce tara sun ka ce masna biyu wa thulatha da uku Biyar.
wa ruba'a tara tara kenan ya an kara hudu Mm.
amma su da suka wannan fassara musamman yan qur'aniyun sai ka iske can cikin suratu eh, fatir sai su ce alhamdulillahi fatir fatir samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha ruba kaga sai suka ce mala'iku suna da uli ajnihatin suna da fikafikai ko hikahikai masna bibbiyu ba su ce hudu hudu ba
Mm.
wa thulatha sai suka ce da masu uku uku Mm.
ba su ce shidda ba sai suka ce uku uku suka rarraba wa ruba'a sai suka ce hudu hudu Mm.
amma ba su ce takwas takwas ba kaga nan son rai kenan na biyu sai suka ce raka'o'in sallah ake nufi to in raka'o'in sallah ake nufi in ka ce masna bibbiyu to ai babu sallar subahin domin hudu ta hudu ta wa thulatha da uku uku babu ai mangariba don shidda kakkace Eh.
wa ruba'a da hudu hudu al azhur da al asr Takwas eh, kenan.
babu su da isha'i in kuma kace masna sallar az- ehm,
suba asuba ake nufi wa thulatha la'asar uku in ka fasara haka wa ruba'a da hudu to in ka ce isha'i aka nufi to ba mu gana la'asar ba ba mu gana na- na azhur ba in ka ce azhur an ake nufi ba mu gana la'asar ba ba mu gana isha'i ba in ka ce la'asar ake nufi ba mu gana isha'i ba ba mu gana azhur ba Mm.
sai ce yazidu fi khalqi ma yasha Allah yana halitta abin da yake so ma'ana fi kafin kan ko nawa yake so in ya ga dama zai yi musu kenan kaga nan dole sai mun fahimci cewa wannan fassara almuhimmu gurguwa ce to amma inda abin yake da alaka da karatun mu sai aka ce fanki huma qabala lakum min nisa'i ku awi abin da muku dadi sai aka dawo sai aka haramta waɗansu mata sai Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul akhi wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima wal muhsanatu min an-nisa illa mamlakata imanukum ka gani da alqur'ani ne an kai tafsirin shi Mm.
to kuma bayan wannan kuma sai ka ƙara wani taksisi Mm.
kina ana ƙara yin taksisi kuma a yi wani eh sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada bai dace ku cutar da manzo ba kuma ba zai halatta ba ko aure matan shi bayan shi kina kaga sai da manto tahrimin kuma fankihu ma qablakum su matan manzo za su fita musamman a lokacin da suke rayi Mm.
تخصيص كده تو انا تخصيص ال- ال- ال- ال- ال- القران kuma bi sunna wanda shi ma za mu zo cikin karatu da sunna yadda ake tafsirin qur'ani da sunna misali kaga an ce azzaniyatu wazzani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda da mai zina namiji da mai zina mace dukan su ai musu bulala ɗari sunna ta nuna cewa banda waɗanda suka yi aure kinan wannan sai ya zamanto wanda bai taɓa yin aure bane amma waɗanda suka yi aure in ana shari'a musulunci jefe su za a yi to sannan kuma sai a zo a yi taksisi da ijma'i ina fata ku fahimci ni misali Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum dama ismul jinsi in an kai idafa shi zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i auladikum ƴaƴanku ba a ce ba abin nan auladikum ana nufin ƴaƴanku namiji ko mace an gane ko ba ce abna'ikum da banatikum ba aulad walad da namiji ko mace to duk ƴaƴanku sun shiga amma sai aka zo aka yi taksisin shi da ijma'i cewa bawa baya gado domin dukiyar bawa ta mai gidan shi ce in an bashi shine zai mallaka sai kuma ana iya taksisin alqur'ani ko taksisi da qiyasi misali alqur'ani ya zo ya ce mace baiwa in ta yi zina za a yi mata rabin abin da ake yi ma ya fa in ataina bin fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al'azab idan sun zo da alfasha suka yi ziniki nan suna da rabin abin da za a yi ma al muhsanat waɗanda suke ƴaƴa min al'azab na azaba to ƴa an ce in ta yi zina in ba taɓa aure ba budurwa kenan za a yi mata bulala ɗari fajilu kullu wahidin minhum ma mi'ata jalda mafhumu sai a yi mata nisfu 50 kenan to in ta taba aure ko ya taba aure mi za a yi za a kashe su ko to in bawa ya taba aure ko baiwa ta taba aure kenan babu tansif na babu tansif to anan da kafin mu je sai mu ce da kiyasi sai malamai suka ce to shi ma bawa namiji bulala hamsin za a yi mai in yayi zina in bai taba aure ba to sai mu je wajen to in ya in sun taba yin aure fa can wancan an ce a kashe to rabin yaya za a yi da shi to da wannan ne yan qur'aniyun da mu'tazila da yan al-aqlaniyun wanda suka tasirantu da turawa da al-mustaghribin da al-maniyun sai su to ai shi kashi bai rabuwa sai an ka ce a bulala ɗari ne za a yi musu me yasa za a yi musu bulala ɗari shine cikon abin da ake yi ma ɗa ina fata an fahimce ni shi kisan da aka ce a yi abin da ba su gane ba ba da bulala da kisa uquba ce abin da ake so ba da mutum in an yi mai uquba ya daina aikata banna kenan ba ana nufin bane ba ana nufin bane ana iya raba mutum ya suma a'a asalin cewar da aka yi a kashe ba ma bukata aka yi a kashe mutane ba saboda su ji tsoro su daina bulolin da aka ce ana yi kuma mutane su halarta dan mutum ya ji tsoro ko waɗanda suka halarta su gani su ɗauki wa'azi shi ne abin da ake nufi sannan kuma akwai wani sirri da su gane ma ba na rikici na hauka shi ne cewa shi bawa dukiyar dukiya ce an gane ko idan aka kashe shi shi mai bawan an yi masa asara shi ko abinda musulunci yake bukata shi bawan ya zamanto an yi masa ladabi amma kuma mai shi bai yi asara ba shi yasa aka ce in ya taba yin aure ko ta taba yin aure za a yi musu bulala ɗari shi ne abinda ake bukata amma saboda su gane hikimar shari'a ba sai su ce a'a ai mallamai sun ce kaza ai an yi kuskure kaza kaza kaza kaza kaza wannan kuma jahilci ne tsagoransa Allah ya muni tsari lokaci ya matso kuma muna cikin al'amul khas ina ganin dole dai kansu zamu tsaya sai zuwa gobe in Allah ya kai mu da in akwai abin da ya saura cikin al'amul khas sai mu dan taba shi sai mu ci gaba da abin gadan tafsirul qur'ani bil qur'an abu ne mai muhimmanci kuma dole sai an tattaba masaloli gwargwadon ikon mu da ilimin da Allah ya bamu da lokacin mu kuma saboda yan uwa su fahimci yadda ake tafsirin alqur'ani da alqur'ani saboda irin matsalolin da muke fama da su a wannan lokaci dan ya kamata mu dakanta sai gobe in Allah subhanahu wataala ya kai mu rai masu sauraro kada shafa ana tare da radio al'umma a daidai wannan lokaci da muke gabatar da shirin mu na ilimi tafarki shine da fahimta shine tafarkin rayuwa su ne jagora su ne jagoran rayuwa wanda shine wannan taken wannan shiri wanda kuma shirin ya karbi sunan shi da izinin Allah insha Allah nan za mu dakata sai gobe idan Allah ya kawo rai a daidai lokaci karfe biyar saura minti goma a wannan gidan radio insha Allah sannan kuma duk wanda ke son karatuka waɗanda suka riga suka gabata yana iya sunan radio al'umma insha Allah zai same su ku ci gaba da kasancewa tare da Radio Alumba waɗanda suka doki nauyin wannan shiri da malam da ya gabatar da wannan shiri da malam mai injin da kuma mai gabatarwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya albarkaci rayuwarsu ya albarkaci dukiyoyin su Allah ya albarkaci kasuwancin gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh